الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da saduwa a wannan yammaci na juma'a sha hudu ga wannan wata na jumada al'ula hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da daya wanda ya dace da goma ga watan daya shekara ta dubu biyu da ishirin miladiya domin ci gaba a cikin karatun littafin namu mai albarka al-mu'taqad sahih na babban malamin nan Abdulsalam ibn Barjas rahimahullahu ta'ala a yau za mu tashi al-mu'taqad sahih fil iman mai malik أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلم رحمه الله المحتقد الصحيح في الإيمان ومن جملة إخراج أهل السنة أن الإيمان قول باللسان بأن ينطق بشهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من القلب بأن يجزم جزما قاطعا بصدق كلمة التوحيد وعمله بالجوارح قال الإمام الشافعي رحمه الله كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية ولا يوجب واحد من الثلاثة إلا بها رواه رواه اللالكائي في السنة نعم قال المصنف رحمه الله المعتقد الصحيح في الإيمان ƙudiri kyakkyawa game da abin da ya shafi imani ومن جملة اعتقاد أهل السنة أن الإيمان قول باللسان بأن ينطق بشهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله واعتقاد بالقلب بأن يجزم جزما قاطعا بصدق كلمة التوحيد وعمل بالجوارح ما ليتي نادقتكين جملة نقدر أهل السنة أن الإيمان قول باللسان فدسوتي وللي إيماني قول باللسان فرتيني دهالشي بأن ينطق بشهادة التوحيد ta yadda mutum zai yi nutuki ko ya firici da shahada ta at-tauhid la ilaha illallah muhammadu rasulullah cewa babu abun bauta bisa ga cancanta sai Allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama rasulullah ma'aikin Allah ne manzan shi kenan ƙudiri game da abin da ya shafi imani a wurin ahalus sunna na farko ka yi firici ka faɗa da bakinka kana mai ƙudiri hakan da zuciyarka cewa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzan shi wa atiqadun bil qalb da kuma ƙudiri a zuciya abinda ka ya faɗa zuciyarka ta ƙudurta haka lalle Allah shi ne abin bauta lalle annabi Muhammad manzan Allah ne bi an yajzima jazman qati'an bi sidqi kalimati tauhid abinda ake nihi da ƙudurin zuci shine mutum ya kulla a zuciyar shi kullin da babu kwankwanto game da shi na gaskata kalima ta la ilaha illallah wa amalun bil jawarih sannan kuma da aiki da gabbai wannan shine kudirin ahlus sunna game da abin da ya shafi al-iman kenan kaga imani fada da baki kudire abin da ka fada da zuciyarka sannan gaɓaɓuwanka su aiwatar da abin da ka faɗa kuma ka ƙudure shi ina ba ta mun gani yawwa قال الإمام الشافعي رحمه الله إمام الشافعي ألا يجد أنسى رحمة يكيتيوه كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية إمام الشافعي يتي إجماعي يقول تندق زامن صحبا النبي بأسامون دي ساباني ما da tabi'ai su ne almajiran sahabbai da wanda suka biyo bayansu wa man adraknahum imam shafi yace da wanda mun isko su mun yi zamani da su ya ƙuluna gaba ɗayansu suna cewa game da abin da ya shafi imani al'imanu ƙaulun shi fa imani faɗa ce da firici da harshenka wa amalun da aiki ta hanyar aiwatar da gabanka waniya da kuma ƙudirici hakan a zuciyarka kaga kenan ijma'i ne kakaf tun daga sahabban manzon Allah da tabi'ai da tabi'ut tabi'in cewa fashi imanin nan ƙudire ne da zuci da firici da halshe da kuma aiki da gaɓai ina fata mun gani kenan da ka ji saɓanin haka to ka sani wannan ba kyakkyawan ƙudiri ba ne game da abin da ya shafi imani imani ba zai kammala ba sai in ya haɗu da wannan ababen guda uku faɗa da baki ƙudurci hakan a zuciya sannan aikata hakan da gaban jikinka wanda duka bayanin a rarraba zai zo nan gaba za ku gane menene yasa ake haɗa su ba a su a rabe su wannan magana ta imamu shafi'i tana bayyana mana cewa lalle wannan hanya ita ce hanyar magabatan kwarai kuma ita ce hanyar kirki ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر إمام الشافعي يتي ɗayan ukun nan ba zai wadaci ba zai wadata ba sai tare ɗan uwan shi kenan ba za su rabu ba wannan ababa guda uku ɗayansu ba zai wadatar da ukun ba sai da ɗan uwan ɗayan kenan bayewa ya zamanto ka yi firici da bakinka ba ka ƙudirci hakan a zuciyarka ba ina fata mun gane kuma ba zai yi ba ka yi firicin ka ƙudirce ka ƙi aiki sai dole ukun sun haɗu idan ba ka yi firici ba bai yi ba idan kuma ba ka yi aiki ba bai yi ba idan kuma ba ku ƙudurce hakan a zuciyarka bai yi ba sai lokacin da aka samu ukun nan ka yi firici da harshenka ka ƙudurta hakan a zuciyarka sannan ka aikata hakan da gaban jikinka rawahu lalaka'i fi sunna wannan magana imamu lalaka'i ya rawaito ta a cikin littafin shi da ake cema as-sunna yace ويزيد, ويزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا نعم وقال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا نعم.
وعلى ربهم يتوكلون وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون نعم وقال تعالى ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما نعم وقال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقال تعالى وي- ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقال تعالى wannan ta maimaitu wa fi sahihain can ka karanta irin ta maimaituwa ne ta wa idza ma unzilat suratu
وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وقال لهن ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاد من إحداكن فهذا دليل على نقصان الإيمان ومثله قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا رواه أحمد وغيره عن أبي هريرة na'am malam Allah shi kanshi ke cewa wa yazidu al-imanu bit-ta'a wa yanqusu bil-ma'siyah imani yakan dadu da yin da'a haka yakan ragu da yin sabo kidan dadi akan abin da kuka ji game da abin da ya shafi imani imani yakan dadu kuma imani yakan ragu yaushe imani ke karuwa yakan karu ne ta hanyar yawan yin da'a ga Allah madaukakin sarki yaushe imani ke sauka yayi ƙasa idan mutum ya dinga saba ma Allah madaukakin sarki dalili akan haka fada Allah madaukakin sarki alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana allazina qala lahumun nas waɗannan da mutane suka ce musu innan nasa mutanen nan fa qad jama'u lakum sun haɗu domin su yaƙe ku fakhshawhum dan haka ku tsorace su ku kiyaye su fazadahum imana wannan magana sai ta daɗa musu imani kaga dalili ne da kan cewa imani yakan yi mi eh yakan karu don Allah ya ce fazadahum imana wannan aya tana magana ne akan yakin da ya so ya kullu tsakankanin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da Abu Sufyan wanda ake ce mata ghazwatu al-badr as-sughra sun yi alkawalin haduwa a wannan lokacin to abu sufiyan sai ya ji tsoron haduwa da manzan Allah Allah sai ya jefa tsoro a cikin zuciya shi sai ya saba alkawali bai zo ba sai ya turo daya daga cikinsu wanda ake ce mishi nu'aym ibn mas'ud ya je don ya zaburar da musulmi ko ko ya je don ya tsoratar da musulmi shine allazina qala lahumun nas wa'anda mutane suka ce musu wanda aka ce makin mumunai ne mutanen nan da ake nihi shine nu'aym ibn mas'ud dan annas amun ne amma nan urida bihi al-khas kenan nu'aym bin mas'ud aka tura domin ya je jefa tsoro a cikin zukatan masu imani ya ce da su innan nasa qad jama'u lakum lalle abu sufyan da kafiran makka sun hadu domin su yaƙe ku bi ma'ana sun taru sun hadu sun tana da makamai domin su zo su gama da ku su karar da ku fakhshawhum dan haka ku kiyaye su ku ji tsoron su kenan ya zo ne don ya jefa musu tsoro a cikin zukata yana faɗa haka fazadahum imana hakan sai daɗa musu mi sai daɗa musu imani imani suka ce mi wa ƙalu hmm? hasbunallahu wa ni'mal wakil suka ce Allah ya ishe mu wa ni'mal wakil kuma madallan alwakil na fa'il ne bi ma'ana al-maf'ul madallan maukul kenan madallan abin dogaro da ya zamanto shine Allah madaukakin sarki kaga sai Allah ya dada musu imani akan abin da suka zo dan su firgitar da mummune su sa musu tsoro a cikin zukata wa qala Allah madaukakin sarki yace wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun na daga cikin sifan masu imani idza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka karanto musu ayoyin Allah madaukakin sarki zadatuhum imana wannan ayoyin sai su dada musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma akan ubangijin su ne masu imani suke dogara kaga wannan aya ma dalili ne akan me eh dado imani zadatuhum imana waƙala ta'ala kaga bambancin manhajin ahlus sunna kullum da wani manhaji gurɓatacce wanda ba na ahlus sunna ba ahlus sunna suna dogaro ne da dalili da hujja sawan ta alqur'ani mai girma ko ta hadisi da ya inganta daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ijma'in sahabbai wurin tabbatar da abu ko kore shi ba sa gabatar da hankali da tunani wurin tabbatar da abu ko kore shi suna gabatar da ƙur'ani ne da hadisi da ijma'in sahabban manzo Allah ko kuma ijma'in musulmi kaga wannan duka ayoyi ne dalilai ne na alƙur'ani mai girma wanda ke dada bayyana maka cewa lalle imani yakan dadu kuma yakan ragu kamar yadda zamu zo mu shi nan gaba wa qala ta'ala Allah madaukin sarki yace وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا idan aka sabko wata sura a cikin alkur'ani mai girma faminuhum daga cikinsu munafikai kenan man yaqulu akwai masu cewa ayyukum zadatu hadhihi imana waye wanan wanan ku ne daga cikin ku wannan surar ta dada mishi imani fa amma alladhina amanu sai Allah ya ce amma masu imani zadatuhum imana ta dada musu imani akan imaninsu wahum yastabshirun kuma su zaka ga yastabshiruna sana albushur sana murna sana farin ciki kaga wannan Allah da subhanahu wataala da kanshi ya bayyana hali na munafikai lokacin da Allah ya sabke wata sura daga cikin surun alqur'ani mai girma sai kaga munafikai sukan ce da junan su wai wane ne imanin shi ya dadu a sababin sanadiyar ko sabka wannan sura wane ne ko imanin shi ko ya karu bai ma'ana su ba wani abin da ya karu na imanin su suna karyata abu sai Allah ya bayyana musu halin mummanne ya ce amma masu imani fazadatum imana wannan sura takan dada musu imani akan imaninsu wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu yayin da masu imani mummanne kenan suka ga al'ahzab al'ahzab shi ne jama'u gaba ɗaya me suka ce haza ma wa'adan Allahu wa rasuluhu wannan shi ne abinda Allah maɗaukakin sarki ya mana alkawali da shi da manzan shi wa sadaka Allahu wa rasuluhu kuma Allah ya yi gaskiya manzan shi ma ya yi gaskiya wa ma zadahu wannan taron na jama'u da suka zo ba abin da ya daɗa musu illa imanin wa taslima sai dai imani da kuma miƙa wuya game da lamarin ubangiji maɗaukakin sarki wannan aya tana magana ne game da abin da ya shafi ghazwatul ahzab yaƙi na khandaq da akai lokacin da kafaran makka suka haɗu da su da sauran ƙungiyoyin kafarai suka tara adadi mai yawan gaske wanda ya wuce tunani da hankali suka tara makamai na gaske domin su zo su karar da annabi da sahabban shi a garin madina kakaf ya zamanto ba annabi ba addini da wannan runduna ta jama'u ta taho suna fuskantar madina mummanne na hango su suka gansu suka ce haza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wannan shine abin da Allah da manzon shi suka mana alkawali na cewa za su zo kuma ga sanin sun zo wa sadaqa Allah wa rasuluhu Allah da manzon shi kuma sun yi gaskiya wannan jama'un da randunar da ta taho domin ta hallaka su ba abin da ya dada musu ba tsoro suka yi ba imaninsu ya daɗu kuma suka miƙa wuya game da hukuncin Allah abin da ya zartar shi ne zai faru to kaga shi imani yakan yi mi yakan kawo ina fatan mun gane qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim lalle Allah madaukakin sarki shine wanda ya sabkar da as-sakina nutsuwa da kwanciyar hankali da hutun zuci fi qulubil mu'minin a cikin zukatan masu imani saboda mi liyazdadu imanan domin su dada imani ma'a imanihim tare da imaninsu wannan aya ta fito maka karara imani tare da mi imaninsu wanda kuma wannan aya tana magana ne akan sulhul hudaybiyya da faru tsakankanin manzo Allah da kafar makka ga su manzo Allah sallallahu alaihi sun shiru za su je su shiga makka su yi umara kafaran makka suka hana a shiga makka aka fito domin a yi sulhu tsakankanin su aka ce za a tsagaita wuta tsakankanin su da manzo Allah aka ga adadin shekaru kusan shekara goma ba za a yi yaki ba kuma duk wanda ya zo daga cikin mutanen annabi ya gudu makka ya ce ya hausa addinin musulunci shi kenan amma shi ba zai karbi ba wanda ya gudu daga garin makka zai je madina don ya kama addinin musulunci akwai wasu ma nan take sun zo don su shiga cikin tawaga annabi aka ce musu to wa'anga suna cikin sharaɗin kenan a maida su ba za su shiga addinin musulunci ba za su bi annabi to hakan ya sa wasu daga cikin masu imani ba su ji daɗin haka ba suka fuskanci wannan sulhun ba zai gyara su ba zalunci ne za a zalunta su to amma wata hikima ta Allah da ya boye domin ya ba su tallafi kuma ya nuna musu wannan abin shi yafi dacewa da su sai ya ba su nutsuwa ya sabkar da nutsuwa a cikin zuciyarsu suka yarda da wannan su yanzu Allah ya lallashe su lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa ya je yanka hadaye shi shiru ba wanda ya je yanka hadaya saboda sun fasata ba su ji daɗin wannan sulhu da aka yi ba manzala salas ya zo ya ba mata shi shawara ce yana jin tsoron wata musiba ko halaka ta faru ga sahabban shi ya zai ce su yi abu su ki ta ce da shi kai je ka yi aski ka yanke dabba ka kyale su kawai ya ce musu komi ba ya zo yi aski ya yanke daɗa kowa sai ya zo yi aski ya yanke kowa sai ya zo yi aski ya yanke kaga ta ba shi shawara ƙarshe kuma wannan shawarar ta yi amfani ina fatan mun gane to ka karshe da suka yi hakuri Allah ya sabkar da nutsuwa cikin zuciyarsu ya rada musu imani akan imanin nasu suka hakura da wannan sulhu karshe sai Allah ya ba su nasara aka zo aka yi fathu makka gaba ɗaya aka gama da gafaran makka aka kwace garin makka hannunsu yana kaga wannan aya ma dalili na nami imani yakan yi mi yakan da wa fi sahihaini ko a وقال تعالى أكو آية مكة كيتري الله مدوكين سركي يتي ويزداد الذين آمنوا إيمانا الله يكن ددا ما وند سكي إيماني إيماني وفي الصحيحين حديث يزو أتكم بخاري دا مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لك حديث عبد الله بن عمر الله يردسو أن النبي صلى الله عليه وسلم lalle manzo Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi wa'azan nisa yayi ma mata wa'azi wa qala lahunna yace da su ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dinin azhaba lil lubbi ar-rajul al-hazim min ihdakunna kaga wannan hadisi karar dalili ne na naima mata mi eh wa'azi a tara su a musu wa'azi abu bai kaɗai ta ba ga maza kawai akan iya tara mata domin a sanar da su abin da zai tsiratar da su wannan rayuwa tasu su ma suka fi a wannan zamanin da muke ciki cancanta a musu haka galibin mata zamna suke gida ba sa karatu sai wanda Allah ya marahama daga cikin mata wanda suke da himma sun san me suke ina fata mun gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ma mata wa'azi wa qala lahunna yace da su ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin ban taba ganin masu karamcin hankali da addini ba azhaba lil lubbi ar-rajul al-hazim min ihdakunna wanda suke tafiyar da hankalin ar-rajul hazim ko ku mutum mai kaifin hankali kamar ɗaya daga cikin ku ga ku da raunin hankali ga ku ga karamcin addini amma za ku iya tafiyar da mafi ƙurarren mutum ta fuskar hankali da tunani kun iya kawar da shi ku tafiyar da tunanin shi ina fata mun gani wannan kamar yana bayani ne game da fitinan mata a rayuwarsu da masa kaga faɗan manzo Allah sallallahu alaihi yace ban taba ganin masu karamcin hankali ba da addini kamar ɗaya daga cikin ku ba yana nuna shi suna da me karamcin imani saboda wasu hadisan sun zo karar sun bayyana cewa me ya sababin haka saboda sukan barin sallah wasu lokutan mace ta yi kwana arba'in ba ta sallah so da dalilin jinin biki za ta yi kwana goma kwana biyar sati kwana uku ba ta yi sallah ba dalilin jinin haida ina fata mun gane wanda yin hakan kuma ko faruwa haka gare su ragowa ce gami imanus ina fata mun gane فهذا دليل على نقصان الإيمان wannan magana ta annabi a kansu dalili ne akan ragowa imani wa mithluhu kwatankwacin shi kuma qauluhu sallallahu alaihi wasallam fadan manzo Allah tsira da mace Allah subhanahu gare shi da yace akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa mafi kammalan mu'minai imani shine mafi kyawun dabi'u daga cikin su kenan kaga duk mutanen da ke da kyakkyawan dabi'u shine mafi kammalan mu'minai imani rawahu ahmad wa ghayruhu an abi huraira wanda imam ahmad da wani shi suka rawaito wannan hadisi daga abu huraira wa idza kana man ittasafa bi husn al khuluqi fa huwa akmalu al mu'minina imana fa ghayruhu mimman sa'a khuluquhu anqasu imana idan ko ya zamanto duk wanda ya sifantu da kyawawan dabi'u shine mafi kammalan masu imani ta fuska imani to wanin shi daga cikin wanda ya munana ɗabi'unsa shine mafi ƙaramcin imani daga cikin mutane kun fahimci magana ko annabi ya ce wanda ya fi kowa kammala ta fuskar imani daga cikin mummunai shine wanda ya fi su kyawawan ɗabi'u kenan wanda ya yi mummunan ɗabi'u ha shine mafi raunin imani daga cikin masu imani kagon gama dalilin da ke nuna imani yakan mi yakan sabka yakan karu yakan yakan sauka sai ce
وليس الإيمان قولا وليس الإيمان قولا وعملا دون اعتقاد لأن هذا إيمان المنافقين قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وليس هو مجرد المعرفة لأن هذا إيمان الكافرين والمجاهدين قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا نعم وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون نعم وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وقال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وقال تعالى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل وكانوا مستبشرين مستبصرين وكانوا مستبصرين وليس هو قول نعم يا قال المصنف رحمه الله malan Allah ji kanshi da gafara yake cewa walaysa al-imanu qawlan wa amalan duna i'tiqadin ba imani ba ne idan ya zamanto faɗa ce da aiki ba tare da ƙudurin zuci ba haga amfanin haɗa guda ukun gaba ɗaya faɗa da baki ƙudirce hakan da zuciya aikata hakan da gabanka malaci kenan ba zai karɓa sunan imani ba idan ya zamanto faɗa ce ƙaulan wa amalan da kuma aiki duna atiqad ba tare da kudirci hakan a zuciya ba li'anna hadha imanul munafiqin saboda yin hakan kawai yin hakan ba tare da ƙudurin zuci ba imanin munafakai kenan munafakai su ne za ka ga sun faɗa da baki sun aikata da gaɓai amma ba su ƙudurci hakan a zuciya ba idan kaga imani ba zai tabbata ba sai ya kasance faɗa da baki aiki da gaɓai da ƙudurin haka a zuciya amma idan ya zamanto baka kudurta abin da ka faɗa ba baka aikata shi ba ko ko abin da ka faɗa ka aikata baka kudurce shi a zuciya ba to wannan munafici kenan saboda idan ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasuluhu wallahu ya'lamu innal munafiqina lakathibun ƙarya ce suke abinda suka faɗa da bakin su ba shi suka kudurce a zuciya ina fatan mun gane shi yasa zaka ga munafikai zamanin annabi sun yi imani da shi da baki sun faɗi cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma sun faɗi cewa lalle annabi Muhammad manzon Allah ne tare da su ake sallah azumi zakka haji a fita shahadi tare da su amma duk da haka kafarai ne munafikai ne me yasa eh saboda abinda suka faɗa da baki sabanin abinda suka kudire a zuciya ina fata mun gani da baki suke faɗa saboda wata maslaha ta su da wata bukata da guri da suke so su cimma an gane suka faɗa da baki suka boye a zuci saboda kaga idan ka faɗi kalmar la ilaha illallah da baki Muhammadu Rasulullah sallallahu Alaihi wasallama faɗar kalmar kawai ta kare ka daga azubar da jininka. Ina fata mun gane, tana ba mu san abin da ke cikin zuciya ba, babu wanda ya iya liƙa abin da ke cikin zuciya sai wa, sai Allah. Dole mu karɓe ka a matsayin musulmi saboda zahiri aka ce mu aiki da shi, amma abin da ka ɓoye ba mu sani ba sai Allah ya sani. Ina fata mun gane, kenan faɗar kalmar kaɗai za ta hana azubar da jininka. to kaga su yantiran su shine ba za a zubar da jinin su amma suna tare da musulmi da abin da za a yi na musulunci tare da su za a yi kuma su kewaye su gaya ma 'yan uwansu sauran kafirai kenan kaga dole abin da ka faɗa ka aikata shi kuma ka ƙudurce shi da mi da zuciya in ba haka ba wannan imanin munafukai ne qala ta'ala Allah madaukin sarki yace wa minan nas daga cikin mutane akwai man ya kulu wanda zai ce amanna billahi mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir kuma mun yi imani da ranar ƙarshe wa ma hum bi mu'minin amma kam su ba mummune bane sun faɗa da baki sun ce mun yi imani da Allah kuma mun imani da yawmal qiyama amma Allah ya ce bu su yi imani ba saboda mi abinda suka faɗa da baki ba shi bane a cikin zuciya kuma shi Allah babu abin da ke boyuwa gare shi shi yasa ya bayyana muku halin su ga yadda suke wa ma hum bi mu'mini mala ce walaysa huwa mujarrad al ma'rifa haka imani ba kawai sani bane kawai mujarradin sani lianna hadha imanul kafirina wal jahidin saboda mujarradin ilimi da sani imanin kafirai ne da wanda suka ƙi su bi gaskiya bayan ta bayyana gare su ina fata mun gane ka iya kasancewa ta hanyar ilimi ko shakka babu Allah ne kaɗai abin bauta kuma ka iya gane cewa lalle annabi Muhammad shi kaɗai ne ko ko annabi Muhammad manzon Allah a ilmance ka san haka ka yarda da haka a ilmance gaskiya ne to amma hakan ba zai sa ka san mai imani ba sai in kafirci da abin ka yi aiki da abin ka kudirce hakan a zuciya mujarradin sani wannan imanin kafare ne da jahilai masu juhudi qala ta'ala Allah madaukin sarki yace wajahadu biha wastaqanataha anfusuhum zulman wa uluwa wajahadu biha sun musa sun yi inkari sun yi juhudi bayan sun san abin gaske ne don aljuhud shi ne ka san abu sai ka ƙi ka bi shi shi ne ake ce majuhudi ina ba ta mun gane ka san abin ka tabbata gaskiya ne bisa ga yaƙini amma sai ka ki ka ki karba ka ki yarda da shi saboda wasu sababba ko wani entry da kake gani shine Allah ya ce wajhadu biha sun masa wannan ayoyin sun ƙaryata su bisa ga sun san da cewa gaskiya ne Allah ya ce wastaqanatha anfusuhum amma zuciyoyinsu suna da yaƙini game da gaskiya wannan abubuwan sun yi haka ne zulman saboda zalimci wa uluwan da girman kai da san ɗaukaka yana gaga wannan Allah subhanahu wataala ya bayyana lalle fir'auna da mutanen shi ayoyin da Allah ya sabkar da mu'jizoji da ya ba annabi Musa da Harun sun yi musansu bisa da ganganci tare da cewa suna da ilimi cewa gaskiya ne amma zuciyarsu ma ta yarda da cewa wannan ayoyin daga Allah maɗaukakin sarki kenan kaga ilimance sun yi mi sun sani sai da ba abin da za ka musan shi ka yi jihudin shi sai ka riga ka san menene gaskiya ne shi yasa annabi Musa ya ce mai fir'auna laqad alimta hakikan ka riga ka sani bisa ga ilimi ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard babu wanda ya sabkar da wannan ayoyi sai ubangijin sammai da kasai a qur'ani ya tabbata mana da cewa fir'auna yana da ilimi ya sani babu wanda ya sabkar da wannan ayoyin sai Allah da ya halarci sammai da kasai amma duk da haka sai ya imani kenan mujarradin sani bai nuna cewa kai mai imani ne wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace fa innahum la yukazzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun lalle su kafirai la yukazzibunaka ba su karyata ka kai annabi bisa ga cewa wai abin da kake faɗi ƙarya ne sai dai su azzaluman suna yin juhudi ne su musa gaskiya bayan sun san gaskiya ce sun san da cewa kai baka ƙarya ba mutanen banza bane wanda zai yin abin da ba daidai ba to kawai suna musan gaskiya ne bayan ta riga ta bayyana gare su dan suna ganin cewa su suka cancanci a zaɓi annabi daga cikin su ba wai annabi Muhammad ba wanda ya taso gidan maraici da talauci ina fata mun gane kenan sun san gaskiya sun san daidan kawai musawa suke saboda wani abu kenan kaga mujarradin sani ba zai sa ya zamanto imani ba wannan imanin kafirai ne wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace allazina atainahumul kitab lalle waɗannan da muka baiwa littafi ya'rifunahu sun san shi shiwa kenan eh sun san shi shiwa eh Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan Yahudawa da Kiristoci sun san annabi kama ya arifuna abna'ahum irin yadda suka san 'ya'yan a cikinsu Allah ya riga ya wasafta musu annabi a cikin attaura da injila ya gaya musu alamomin shi sun san shi bisa ga yaƙini da ilimi irin yadda suka san 'ya'yan cikunansu sai dai suka kisa imani da shi kaga ashe sanin shi da suka yi bisa ga ilimi ba zai sa su san mi ba masu imani sai sun kudure hakan sun yi furici da hakan sun yi aiki da hakan wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi lokacin da ya zo musu abin nan da suka san shi a ilmance kenan sai suka kafirce mishi kenan sun sani kiyawa ne suka yi mujarradin sani ba zai sa ka zama mai imani ba وقال تعالى الله مدوكاكين سركي يجي وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم آداوا da samudawa hakikan ya bayyana gare ku ku kafar makka min masakinihim daga inda suka zauna ai ta nan kuke bi yayin da za ku je rihlata shita'i was sayf kun ga masaukayyansu kun ga irin gidajensu kun ga alamominsu ta yadda Allah ya halakar da su bayan sun kafirce mu annabawansu kenan sirge sun gani sun sani ina fatan mun gane kin imani suka yi Allah ce wa zayyana lahum shaytanu a'malahum sai shaytan ya zayyana musu ayyukansu fasaddahum anis sabil ya hana su bin hanya ta daidai wa kanu mustabsirin wanda sun kasance bisa ga basira sun sani bisa ga ilimi amma suka ki su imani kinan kaga ko da ka sani sani kadai ba zai za ka ka zama imani ba sai in ka kudurci hakan kuma ka yi furuci da bakin mala ce walaysa huwa qawlan wa i'tiqadan duna amal
وليس هو قولا واعتقادا دون عمل لأن الله سمى الأعمال إيمانا فقال تعالى وما كان الله ليطيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد عبد القيس آمركم بأربع الإيمان بالله هل تدرون ما الإيمان بالله شهادة الله إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤتوا من المغانم الخمس خمس نعم وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان نعم ما لك وليس هو قولا واعتقادا دون عمل haka ba imani bane faɗa da baki da ƙudurce hakan da zuciya ba tare da yin aiki ba ina fata mun gani kaga na farko sai ce maka dole sai da ƙudiri da ka faɗa ka yi aiki ka ki ƙudiri wannan imanin su wane ne manafukai na biyu sani kawai ba tare da aiki da ƙudiri ba wannan imanin su wane ne kafarai da masu musa gaskiya bayan su ta bayyana gare su gaskiya ce na uku har yau ba zai kasance ba faɗa kawai da ƙudiri ba tare da aiki ba sai an hada da aiki li'anna Allah sammal a'mala imanan saboda Allah madaukakin sarki ya ambaci ayyuka da sunan imani nan nake so mu aje hankalin mu lura da kyau ayyuka na musulunci ma ana ce musulmi imani sallah azumi zakka haji dukan su menene imani ne imani ne shi yasa bayewa ka yi ƙudiri ka faɗa ka ki aiki dole sai ka aiki sau da Allah ya ambaci wasu ayyuka yau ko ya ambaci ayyuka da sunan imani ƙala ta'ala Allah maɗaukin sarki ya ce wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum Allah bai zamanto ba mai tozarta imaninku musamman yake nihi da imanin kuna sallaku ai salatakum ila baitul maqdis Allah ba zai tozarta ladan sallar da kuke ba lokacin da kuke fuskanta baitul maqdis wannan aya sababin sabkata shine lokacin da aka ce musulmi su daina kallon baitul maqdis su kuma suna kallon ka'aba ina fata mun gane to kenan kar ku yi zaton juya alƙibla da aka yi daga fuskantar baitul maqdis zuwa ga fuskantar baitul haram zai sa ku rasa ladan ayyukan da ku kasance kuna yi na salloli lokacin da kuke fuskanta baitul maqdis wama kana Allah liyudhi'a imanakum Allah ba zai tuzarta sallar ku ba sai Allah ya ambaci sallah da sunan mi imani wanda ke nuna cewa sallah menene ne imani ne kuma kaga sallah aiki ne ba kudirin zuci ba aikin da zaka yi amfani da gabbai wurin aikata ta ina fatan mun gani yawa ko in ce galibin ta aiki ne na gabbai wa fi sahihai hadisi yazo a cikin as-sahihain sune bukhari da muslim min hadith ibn abbas radiyallahu anhuma daga hadisi abdullah ibn abbas Allah ya radasu عن النبي صلى الله عليه وسلم daga manzo Allah tsira da mutalla tabbata a gare shi annahu qala yace li wafdi abdul qais ga wafat na abdul qais taron gungun mutane da suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da su amurkum bi arba'in ina furanku da al'amurra guda hudu al'imanu billah na farko yin imani da Allah hal tadruna mal imanu billah shin ko kun san menene imani da Allah shahadatu an la ilaha illallah abinda ake ce imani da Allah shine shaidawa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah wa iqamus sala da tsaye da sallah wa ita'uz zaka da ba da zakka wa sawmu ramadan da azumin watan ramadan wa an tu'tu min al-maghanim al-khumus kuma ku ba da khumusi daga cikin ganimomi da kuka samu wurin yaki kaga sai kaga annabi bai rabe ba tsakankanin kalmar la ilaha illallah da sallah da azumi da zakka da kuma ba da khumus duka ya ambace shi da sunan mi imani dan annabi ya ce ko kun san menene imani na farko ce shahadatu an la ilaha illallah shine imani iqamus salat tsaye da sallah ma imani ne ita'uz zaka ba da sallah ma imani ne wa sawmu ramadan azumta azum wata ramadan ma imani ne sannan ku ba da ɗayan biyar daga cikin dukiya ta ganima da kuka samu a wurin yaƙi shi ma imani kaga sallah azakka azumi ba da humusi daga cikin abin da kuka samu na ganima a wurin yaƙi dukansu menene ayyuka ne amma sai annabi a mace su da sunan mi imani wanda ke nuna aiki ma menene imani ne وفي الصحيحين هر يوازو أتشكم بخاري دا مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه لقى أبي هريرة ألا ردشي عن النبي صلى الله عليه وسلم لقى من زال الله سيرا دامنش على صبتا أغريش قال يتي الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة إيماني بضع وسبعون سبعيني دين دوريا أو ستون au bid'un wa sittun ko kuma sattin ne da ƴan ɗoriya wannan shakka ce ga wanda ya yi ruwaya fa afdaluha qawlu la ilaha illallah mafi kololo imani daga cikin kaso 70 da ƴan ɗoriya shine faɗakka la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq mafi daraja ta ƙarshe ta imani shine ka ɗoke wani abin da zai iya cutarwa a kan hanya kaga la ilaha illallah shine mafi ƙololuwa daraja ta sama ta mi ta imani ɗoke datti ko wani abin da zai iya cutar da mutane a hanya shine daraja ta ƙarshe ta mi ta imani kaga ka je ka ɗauki abu kan hanya aiki ne ko ba aiki ba ne amma annabi ya sanya mashi sunan mi imani wanda kaga aiki ya dukulu fi musamman iman aiki zai iya shiga cikin suna na mi na imani wanda yana sa in dan jan hankali karkashin wanga hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam na irin ababen da mutane suka sifanta da shi na munanan ɗabi'u a yau na zub da datti akan hanya ba wai ɗoke shi ba kaga ya daraja ta ƙarshe annabi ya ce ka ɗoke datti daga hanya kwalba ne dutse ne ko wani abin da zai iya cutar da al'umma ka ɗoke shi kan hanya idan ka gan shi to ina ga wanda za su rika zub da datti ko su rika yadda abin da zai iya cutar da al'umma akan hanya yau kuna ganin ababen da ke faruwa za ga mutum kan hanyar wucewar mutane zai zo ya kwashe gwalale zubta masu zuwa masallaci dole ta nan za su bi wasu bata tafafin su su bata jikinsa da sai sun zo sun wanke ka cutar da su wannan zai zo ya zub da shara bisa hanya kai wannan ma zai tara titi ya hana mutane wucewa kawai zo jera duwatsu ko su tayoyi ba za a wuce ba su hanya don me wani kuma idan fasa ta za zo kan hanya su rika kona tayoyi don me za ku kona tayoyi kan hanya za ku cutar da al'umma wannan duk bai dace ba ina fata mun gani bai kamata ba ko alama bai dace ba ko wanda za zo su yi ta juyi da mota da moto su ta da mutane kura kan hanya da su su walakanta mutane a gudun shi ma bai dace ba ko su firgitar da mutane kan hanya mutane na ta yana gudu yana wasa da mota ko moto ta yadda zai jefa tsoro a cikin zukatan mutane kaga shi ma cutar da musulmi ne wanda duka yin hakan bai dace ba Allah ya sami gyara kaga sai annabi ya ambaci aiki da sunan imani walaysa shay'un min al-a'mali tarkuhu kufrun illa as-salah bakaranta nan ba ko
وليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة فمن تركها مطلقا فقد كفر أجمع على ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن شقيق لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة رواه الترمذي والتكفير حق لله فلا يكفر أحد إلا من كفره الله ورسوله فلا يكفر فلا يكفر فلا يكفر أحد إلا من كفره آه. فلا يكفر هكذا فلا يكفر أحد فلا يكفر أحد إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمع المسلمون على تكفيره فمن كفر أحدا بغير الكفر الذي قام البرهان الجلي عليه من نص الكتاب العزيز أو سنة الصحيحة أو الإجماع أو السنة الصحيحة أو السنة الصحيحة أو الإجماع فهو مستحق لتغليظ العقوبة مستحق
فهو مستحق لتغليظ العقوبة والتعزيز والتعزير والتعذير إذ من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله رواه البخاري عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم والكفر يقع بقول كفري كفري بقول كفري يقع بكو بقول كفري والكفر يقع بقول كفري ليس فيه خلاف معتبر وكذا وكذا بفعل وكذا باعتقاد وليس من شرط الكفر الاستحلال الاستحلال الاستحلال وفرق بين التكفير العام وتكفير شخص معين فالتكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه كقول الأئمة من قال القرآن مخلوق فهو كافر وقول ابن خزيمة رحمه الله من لم يقر بأن الله على عرشه عرشه قد استوى فوق سبع سماوات فهو كافر حلال الدم دم وكان ماله فيئا وتكفير الشخص المعين لا بد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع فلا يلزم من التكفير المطلق العام تكفير الشخص المعين حتى تتوفر فيه شروط التكفير وتنفي عنه موانعه
و وتنتفي عنه موانعه وتنتفي عنه موانعه نعم ما لتي وليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة باب وانا أبو دقا أيكي وان دبرن شكافر تشيني سي صلى فمن تركها مطلقا فقد كفر وان دي برتا مطلقي تو يا كفرتا وان دي بر صلى ككب كافرين ajma ala zalika sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi ijma'i akan cewa duk wanda ya bar sallah kafiri ne qala abdullah ibn shaqiq abdullah ibn shaqiq yace lam yakun ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yarawna shay'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghayra as-salah abdullah ibn shaqiq yace lam yakun ashabu rasulullahi sallam sahabban annabi su kasance ba suna ganin wani abu daga cikin aiki wanda barin shi kafirci ne kamar sallah rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito wannan magana wa takfiru haqqun lillah kafirtawa haƙƙi ne na Allah fala yukaffaru ahadun illa man kaffarahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ba a kafirtar da ɗaya daga cikin musulmi sai wanda Allah da manzan shi suka kafarta kenan kaga kafirci ba haƙƙin kowa bane haƙƙin Allah ne ba wanda za a kafirtawa sai wanda Allah da manzon shi suka kafirtar da shi aw ajma'a almuslimuna ala takfirihi ko wanda musulmi sun yi ijma'i akan cewa kafiri ne faman kaffara ahadan بغير الكفر الذي قام البرهان الجلي عليه من نص الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو الإجماع فهو مستحق لتغليظ العقوبة والتعزير دون دي كافر تداع باتارد أبن دي سا يكافر تاشبا بمعنى دون دي كافر توني باتارد دليل كافر تاوبا ko wani hujja bayyananna daga alkur'ani mai girma ko kuma sunna ingantatta ko ijma'in malamai to wannan mutumin ya cancanta a ladabtar da shi ta hanyar mishi ukuba mai tsanani bi ma'ana ana lihi kenan masu mulki ko masu fada a shi wanda suka yi daga sanda su yi amfani da ita babu wanda zai rama idan aka shi mutum na kafirta mutane ba tare da hujja ba karar da ke nuna kafircin abin da ya da'awa akan wannan mutanen na daga alkur'ani ko sunna to wannan mutanen ya cancanta a mishi ukuba mai tsanani a ja kunnan shi game da aikin da yake aikata iz saboda marrama mu'minan bil kufr da wanda ya jefi mai imani da kafirci fa huwa ka qatlihi wannan kamar kashe shi ne rawahu al-bukhari imam al-bukhari fitar da wannan hadisi an thabit bin ad-dhahak an nabi sallallahu alaihi wasallam daga thabit dan dhahak daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wal kufru yaqa'u bi qawlin kufriyyin laysa fihi khilafun mu'tabar kafirci yakan auku ta hanyar firici da lafazi na kafirci wanda babu sabani mu'tabar a ciki wa kaza bi fi'lin haka kafirci yakan auku ta hanyar aikata aiki na kafirci wa kaza bi i'tiqad haka haka haka kuma kafirci yakan abku ta hanyar kudiri na kafirci walaysa min shart al-kufr al-istihlal baya daga cikin sharaɗin kafirci halattawa ina fata mun gani abinda ke so ya gaya muku nan shine kafirci yakan auku ta hanyar yin lafazi ka iya faɗa kalmar da zaka kafirta a sanadi ya faɗa wannan kalmar ta yadda ka iya aikata aikin da zaka zamantowa kafiri a sanadiyar yin wannan aikin kuma ka iya kudirce kudirin da zai sa ka zama kafiri ta hanyar kudirce wannan kudirin ina fata mun gane ba wai sai lalle halatta abinda Allah ya haramta bane yake kasancewa kafirci ba sharadi bane ba ina fata mun gane yawa ka yi faɗan magana kafiri ne ka yi aikata aiki kafiri ne na fata mun gane ka yi kudiri kafiri ne sabanin wanda suke ganin cewa sai in ya halatta abinda Allah ya haramta an gane ko wanda halatta abinda Allah ya haramta ma menene kafirci sai malai ce wa farkon bayanar takfirin am wa takfirin shaksil mu'ayyan akwai bambanci tsakankanin kafartawa a game da kafarta mutum sananne akwai bambanci fattakfirul am kalwa'idil am kafartawa a game kamar wa'idi ne a game gane ko? kafartawa a game kamar wa'idi ne a game so da dama zaka yanci wanda suka aikata kaza ƴan wutan wanda suka aikata kaza kafirai ne kaga kafartawa ce ami a dunkule kuma a game kamar wa'idi ne a game sabanin ka ce wani dan gidan wani ko wani nan kafiri ne kun fahimci magana eh yawwa ka iya gayan kafirci ka ce duk wanda ya aikata kazan nan kafiri ne dawa kake wanda ya aikata amma ka ce wa ne kuma haka ya kamata ka faɗa yana da bambanci daga ce wani ɗan gidan wani kafiri ne ko da ku ya aikata wannan abu kun fahimci abin ko yawwa saboda kafartawa a game yana da bambanci da kafartawa a keɓance saboda wannan hukumci ka gai idan ka yi a game kuma haka nan ne amma ka keɓance wane kafiri ne kuskure ne sai in an samu shurut sun haɗu na kafarta wannan da ka ayyana kuma an samu duka mawani sun kau sannan kafircin yaho a gare shi so da kafartawa yana da shurut yana da mawani sai sun haɗu a kafarta ina fata mun gani da misalin haka ya sha faruwa a babin tauba kamar da imamun nawi ya kawo a cikin riyadus salihin na wannan mutanen da yake tafiya cikin daji raƙumin shi ya ɓace wanda akan wannan raƙumin abincin shi yake guzurin shi akan shi yake sai ya kwanta gargashin ice ya sallama kawai yana jirami mutuwa abin hawa ya tafe shi kuma akan abin hawan shi abincin shi yake gashi ya bata cikin dokar daji kuma abin hawa ya tafe shi na kaga babin da mai tsara sai zo gargashin bishiya ya kwanta yana jiran lokaci yana cikin wannan yanayin kawai sai ga raƙuma shi ta dawo kuma guzur na nan kan raƙumin sai kama linzamin wannan raƙumin saboda tsananin murna ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka sai akasa abin abin da ya gayi mine ne ku faɗa ji kafirci ne amma annabi me ya ce ya ce mishi kai kafiri ne sai ce akhta'a min shiddatil farah yayi kuskure saboda tsananin murna yayi kuskure me yasa yayi kuskure tsananin murna kuma an kashi ne kalkashin Allah ya fi murna sama da wanga mutanen da ya samu kanshi cikin wanga yanayin ya fi murna wurin karɓar tuba ɗayanku sama da wanga mutanen da ya samu kuskure ya faɗi wannan kalma kaga kalma ce ta mi ta kafirci kuma ga wanda ya gaye ta amma tana da sababi akwai abin da yasa ya gaye ta duba ga wannan abin ba za a kafirta shi shi yasa kenan ba duk mutumin da ya faɗi lafazin kafirci bane zaka ce wani kafiri ina fata mun gane an gane zancen ko wata ran nan sallallahu alaihi wasallam za ya yakin hunain akwai sabin sahabbai wanda suka shiga musulunci suna farkon shiga musulunci baki ne a musulunci sai suka biyo ta kan wata bishiya wanda wannan bishiyar kafarai suka rataye takubbansu don neman albarka a cikin wannan bishiyar ko sun ci nasara wurin yaki suna gana haka sai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ij'alna zata anwatin kama lahum zatu anwat mu ma sanya mana wannan bishiyar inda za mu rataye makamman mu irin yadda kafare suke da wacce mushi da suke rataye makamman su mu ma mu yi tabarruki mu nemi albarka da haka ko mun ci nasarar yaki annabi sai ce Allahu akbar qultum wallazi nafsi bi yadihi kama qalat banu isra'ila li musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha manzo Allah ya ce Allahu akbar saboda mamaki ya ce wallahi kun faɗi irin abin da banu isra'il suka gaya mu annabi musa suka ce mu ma yi mana gumki irin yadda kafare ke da gumki amma ya ce kafare ne aikin da suka yayi kama da maganar banu isra'il ta neman cewa a sa musu gumki a madadin allah wanda haka mine ne kafirci ne amma da yake sabon shiga musulunci ne annabi ya kafarta su bai kafarta su ba duk da sun gaye maganar da ma'anarta mine ne kafirci kenan ba duk mutunan da ya faɗi kafirci ba ko ya aikata kafirci ko ya ƙudurta kafirci ake ce mashi kafiri ba ina fatan mun gane sai wanda dalili ƙarara na alkur'ani ko sunna ingantatta ko ijma'in malamai nuna kafircin shi irin kiristoci yanzu wa ke shaka game da kafircin kirista akwai babu daga cikin musulmi babu kirista la shakka cewa su kafirai ne arna ne haka yahudawa la shakka akan kafircinsu haka masu bauta shanu masu babu Allah wurinsu duka babu shakka akan cewa kafirai ne me yasa dalili ya zo karara laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam kaga kafirci ne karara abinda suke kai kenan kristoci musulmi baya shakka akan haka kai shakka ma akan kafircin kristoci ma kafirci eh mana karka ce to kristoci ga sanin da kafirai ne ba ba mu sani ba to wannan ma menene kafirci ne saboda kamar kana shakka ne game da magana wa Allah Allah ce laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam Allah ya ce sun kafirta kenan ba mu shakka ko kwanto kwankwanto game da abin da Allah ya zartar zalikal kitabu la raiba fi babu kwankwanto game da alqur'ani mai kyau duk wanda Allah ya kafarta kai tsaye kafiri ne wanda manzo Allah ya kafarta ba ma shakku game da kafircin shi yanzu da ka kirista ko shakka babu wani dan wani lungu kaza kafiri ne saboda kirista ne ba ma shakku game da kafircin shi amma mutumin da yake musulmi ne yana sallah yana azumi yana zakka yana komai na musulunci yana son Allah da manzon shi ya iya fada cikin kuskuren da zai iya abka shi zuwa ga kafirci ko ya kasance ya jahilci mas'ala ko kasance nesa yake ta yadda da'awa ba ta zo mashi ko da yaushe ina fata mun gane kenan dai kafartawa wani abu ne wanda yake haƙƙin Allah ne mutum ya nisanci kafarta musulmi sai in yana da dalili ƙarar wanda babu kwankwanto game da cewa wannan mutanen ya kafarta in shurut suka haɗu mawane suka kau ina fatan kun gane amma gayan magana a game wannan babu babu laifi yin kaza kafirci ne duk wanda ya kuskura ya kira wani Allah kuma ban Allah da min bukata kafiri ne kaga mazanci amma yana da mamaji ga ce wannan nan dazu da ya aikata kaza kafiri ne saboda ana son sai shurut sun hadu kuma mawani sun kau wadai ko yawa shi yasa ce fa takfirul am kafirtawa na game kalwa'idil am kamar wa'idi ne na gani so da dama zaka ji Allah ya ce wanda suka annabi ya ce wanda suka yi kaza ɗan wuta ne wanda suka yi kaza ɗan wuta ne amma baka cewa wani dan wani dan wuta ne waya sanar da kai cewa wuta zai shiga mai yawa ya dawo ya tuba ya kuma bisa ga aikin alheri kuma ya mutu akan imani shiga aljanna ina fata mun gane yajibu alqawlu bi itlaqihi wa umumihi wajibi ne ayi ayi firici da itlaqin shi a gaman shi a ce kaza kafirci ne wanda ya aikata kaza kafiri ne ƴan kaza ƴan wuta ne wanda suka aikata kaza ƴan wuta ne kaga a game ka faɗi baka ware baka ce wani dan wani ka qaulil a'imma kama yadda shugabanni jagorori malamai suke cewa man qala alqur'anu makhluq fa huwa kafirun duk wanda ya ce alqur'ani halitta ne kafiri ne saboda qur'ani sifa ne daga cikin sifofin Allah magana ce daga cikin manganin Allah ba a ce mishi halitta ina fatan mun gane babu dai daga cikin sufofin Allah wanda halitta ne babu ina fatan mun gane dan haka Qur'ani magana shi ce magana shi ba halitta bace ba dai ne daga cikin sufofin shi duk wanda ya ce Qur'ani halitta ne kafiri ne kaga hukunci ne kaga mi a game amma idan wani dan ungwa ya ce Qur'ani halitta ne sai a kiro shi a tattauna da shi a bayyana mishi hujjoji da dalilai wanda ke nuna cewa lalle qur'ani ba halitta bane a bayyana mai maganganun magabata game da wannan hadarin mas'ala in ya ji sannan ya dage sai ya faɗa wannan lokacin shi menene kafiri an sabke mai hujja wa man yushaqiqa rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda an bayyana mai shari'a ga tarin sai ya kiya kenan wallahi ma tawalla ونصله جهنم وساءت مصيرا وكقول ابن خزيمة رحمه الله كما مغان ابن خزيمة الله جكانشي da yake cewa man lam yuqirra bi anna Allah ala arshihi qad istawa fawqa sab'a sama fawqa sab'i samawatihi fa huwa kafirun halalud dami wa kana maluhu fai'a duk wanda bai tabbatar da cewa lalle Allah yana kan al'arshin shi ya daidaita a saman samman shi guda bakwai to wannan kafiri ne jinin shi ya halatta kuma dukiyar shi ganima ce ga musulmi kaga magana ce gaiwa da mi gamamma gamamman magana ce duk wanda bai tabbatar da cewa Allah ya daidaita akan al'arshin shi ba saman samman shi guda bakwai gaba daya wannan kafiri ne kaga ibn khuzaima yake wannan magana amma kaga magana ce ami a dunkule wanda ayo ai kuna ji an bid'a da dama suna cewa ba a cewa Allah yana sama ya daidaita akan al'arshi amma eh to kaga wanda kaga Allah na ko ina aqida ce mai munin gaske wani irin Allah na ko ina idan mutum ya ce Allah baya sama aka ce maka saboda mi sai ce saboda yi ma Allah wuri ne Allah ya yi girmama a mashi wuri to ina za a cewa yana ko ina kai yau kai yanzu mai ka mashi wuri ko wurare eh wurare illa la ta ce maka hi lalacewa he mana kenan yana magewaya yana kasuwa yana takar duk inda ke da koi da yana Allah ya tsarkaka da a ce yana ko ina da za ta shi subhanahu wataala sai dai a ce yana ko ina da ilimin shi babu kuma abin da ke boyuwa gare shi kuma ya daidaita akan al'arshin shi subhanahu wataala Allah baya cewa kuɗa da halittun shi kuma kullun ku iya ganewa idan aka ce Allah na sama kar ku yi zaton wai sama ta yadda ta kewaye Allah babu Allah yana sama bi ma'ana yana saman sammai saman halittun shi gaba ɗaya babu wani abin da yake saman Allah madaukakin sarki babu sama da kasai su menene a wurin Allah bale su iya kewaye Allah babu shi yasa yace wala yuhituna bi shay'in min ilmihi kenan mu ahlus sunna da muke cewa Allah na sama kamar da Qur'ani ya tabbatar ba mu nihi sama ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku ko ta bakwai a ce ga wani abu ya rufe Allah babu idan aka ce Allah na sama yana saman sama yana saman halittun shi gaba ɗaya wurin da babu wanda ya sanya ya wurin yake sai shi ina fata mun gane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kiro jariya sai ce mata aina Allah wanga hadisi ne wanda yake makure duk wani dan bid'a ba yadda zai da shi annabi ya ce mata ina Allah yake sai ta ce mi fis samai yana sama annabi sai ce a'tiqiha a'tiqha fa innaha mu'mina enta ta saboda mu'mina ce me yasa annabi ya ce enta ta saboda mu'mina ce saboda ta ce mi Allah yana sama kuma ta ce annabi Muhammad manzon Allah wanda ke kaga aqidan masu imani ce Allah yana ina yana sama ya daidaita akan al'arshin shi daidaita da ta dace da zata shi tana wani dan bid'a da naji wata juma'a yana wani bayani shi ke cewa wai al'arshi ma ba sama bai kiyo ina yake wannan shirme ne yo al'arshi ina yake sama sama yake amma ce al'arshi ba sama bai yake ya ce mai hujja sai ce wai saboda Allah ya ce wasu a kursiyi samawati wal ard kursiyin Allah ta yalwaci sammai da kasai to ta yalwaci sammai da kasai shikenan al'arshi ba sama ba yake bi ma'ana ta fi girman sama da kasa kursiyin Allah wanda ke nuna kima kursiyin Allah kenan ba cikin sammai da kasai ba take saboda ta fi su yalwa ta fi su girma tana saman sammai kenan haka al'arshin Allah yana saman sammai gaba ɗaya Allah kuma yana saman al'arshin shi subhanahu wa ta'ala ibn khuzaima yace duk wanda bai tabbatar da cewa Allah ya daidaita akan al'arshin shi saman samman shi guda bakwai ba to wannan kafiri ne jinin shi ya hadatta kuma dukiyar shi ganima ce akan musulmi kaga magana ce ga mamma kuma wannan hukunci in za a zartar da shi wa zai zartar da shi ɗaiɗaikun mutane ko kuma hakimi na musulunci hakimi na musulunci a zo ka samu ta ya ce Allah na ko ina baka ce ka sare shi ko kashe shi wannan baya daga cikin aikin ahlus sunna ba gaskiya bane ba ina fata mun gani yawa wa takfiru shakhs al muayyan kafirta mutun sananne la budda fihi min tawaffir min tawaffir min tawaffir ash-shuruti wa intifa'i al mawani' ba makawa sai an samu haduwar shurut sharaɗansa haɗu sannan kuma duk wani abin da zai hana a kafirta shi zamanto ya kuru barci fala yalzamu min at-takfir al-mutlaq al-am takfir ash-shakhs al-mu'ayyan bai zamantowa lazimi daga kafirtawa a game a kafirta wani keɓantacce ina fatan mun gane da an ce abu kaza kafirci ne duk wanda ya aikata kaza kafiri ne bai nuna wannan na unguwakun nan da ke aikata wannan abin kafiri ne sai an zamana da shi an bayyana mishi watakila jahilta hakan ne wanda abin in ka jahilce shi kai iya zamantawa uzuri gare ka watakila bai ma taɓa jin labarin wannan abin baya da kyau da yake yi ba zai iya kai shi ga kafirci so da ya nisa da inda adda koyi malamai da bayani ina fata mun gane watakila wani yanayi ya samu kanshi na tabo hankali kuke ganin shi lafiya da watakila dan kano mana ya bige shi sai fito yana ta abubuwan da ke kafirci haka bai faruwa yana faruwa kwanakin nan ba daɗe ba dan uwa ya samu kanshi cikin tashin hankali wanda ya ayyana tashi alkiyama da kowa da kowa duka ya ga kuma wanda kaga ba sha'anin shi bane amma menene sababin haka rashin lafiya shikenan sai ka mai hukuncin kafiri ne kaga akwai sababi akwai abin da zai hana ka kafarta shi ina fata mun gane dan haka in mutun ya gayi lafazi na kafirci karara ko ya aikata kafirci karara in akwai abin da zai hana ya kafirta ba zai kafarta ba yanzu da wasu za su tare ka su hiddo ma makamai su ce ko ka zagi manzan Allah da Allah ko mu kashe ka idan kana da raunin imani kamar mu ka zagi Allah da manzan Allah ta yadda a zuciyarka baka yarda da hakan ba ba wanda zai kafarta ka illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai fa wanda aka karhanta aka tilasta shi sai ya kafirci tare da cewa zuciyar shi na cike da imani mutane sun tare ka sun ce sun kashe ka ko ka aikata kaza sai ka aikata tare da cewa zuciyarka na kyama tana musan abin da ka faɗa ba ka farta ko da ka zagi Allah da manzon shi ina fatan mun gane amma haka lahiya lau ka zagi Allah da manzon shi hankalinka ras ko shakka babu akan cewa kai menene kafiri ne babu wani sabani yau da mutum zai fito hankalin shi ras lahiya lau ya zagi Allah ko da wani abu da ya sha mai maye tun da shi ya jawo rushin hankalin ba wai rashin hankalin ba samun shi ba tare da irada shi ba wannan mine ne kafiri ne ina fata mun gane yawwa ina gane ya kamata mu dakata abinda ya kama abinda muka faɗa daidai Allah samu samu ladan shi kuskure ko abinda ke kama da shi Allah ya fi mana gaba da assalamu alaikum warahmatullahi